صلوات النبي الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس نعم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك دغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين نعم نعم آه الله سبحانه وتعالى أجيا mun ji inda Allah ya bayani a karatunmu na jiya cewa su Yahudawa wala wanda ahlul kitabi amanu wa taqaw la kaffarna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin na'im wala annahum aqamu at-taurata wal injil wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim sai Allah ya ce minhum ummatun muqtashida wa kasirun minhum sa'a ma ya'malun Allah ya ce su ahlul kitabi da za su yi imani su zo su bi manzon Allah su gane ainihin imani da manzon Allah Allah ya ce da mun ciyar da su ta sama da ta ƙasa eh wai da arziki ya bubbugan musu ta ko'ina amma Allah ya ce duk da haka ba a zama ɗaya duka ba a cikin su akwai su al'umma makwata shida mafifita an gane irin su Abdullahi bin Salam idai wa kasirin minhum mafi yawa daga cikin su sa'a ma ya amalon aikin da suke wato ya yi muni in ji Allah ya ce ya yiwuwar rasulu ya kai wannan manzo sallallahu alaihi ballik ma unzila ilayka min rabbik kai san da abin da aka saukar ma daga ubangijinka wala taktun shay'an kar ka boye komai kawfa an tanalu bi makruhin tanalu bi makruhin saboda jin tsoron kar a same ka da wani abin ki eh wai kar ka boye komai dan kana shakkar su dan manzo Allah ma ba zai haka ba fa illam tafal idan ka baka yi haka din ba tabligh jami'a ma wanzila ilayka idan baka isar da duk abin da aka saukar ma ba fa ma ballagata risalati baka isar da sako ba kenan Allahu ya ashi muka minan nas Allah shine ke tsare ka ko shi zai tsare ka daga sharrin mutane ayyakatu lok cewa wai su kace ka ba za su iya ba wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhras da manzo Allah ana gadin shi hatta nazala sai da wannan aya ta sauka a kala sai manzon Allah ya ce in sarafu in sarafu eh faqad ashmani Allah kowa ya juya tafi Allah ya tsare ni da kanshi inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah baya shirye da mutane kafirai kana rasul manzo Allah sallallahu ya kasance an gane iza nazal aya shadidatun alal kuffar idan aya ta sauka mai tsanani ga kafirai ya tarda da fi tabligha ilayhim shi manzo Allah ya ta maimaita isar da ita gare su makafata saboda jin tsoron an yi zidado kufaran kar su ƙara kafirci a zanzala alai hadin aya shi wannan aya ta sauka ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fa ma ballagata risalati wallahu yashmuka minan nas fa ballaga kullu ma unzila ilay wallahi ya isar da duk abin da aka saukar mashi bali hadha qalat aisha don haka ne aisha ta ce manidda anna muhammadan katama sha'a mimma allamahu allah faqad azama ala allah firya duk wanda ya da'awa cewa wai manzo Allah ya ɓoye wani abu daga cikin abin da Allah ya sanar da shi na saƙon da zai kawo mana to duk wanda ya ce annabi ya ɓoye wani abu wannan faƙar a azama wato alallahi firyata ya girmama ƙarya ya danganta ga Allah ay alkazib wa rasul sallallahu alaihi wa sallam adahu Allah ilmal awwalin wal akhirin wa zadahu alai Allah ya ba manzo Allah ilimin mutanen farko da na ƙarshe yayi mai ƙari ma akai haka adahu salasata ulumin Allah ya ba annabi ilimi uku, akwai ilimin ahadahullahu alaihi al'ad, akwai ilimin da Allah ya ɗauko alkawari da annabi ayyab lugahu, ya isar da shi duka, wala ya katun minhu shi kai ya ɓoye komai, wa ƙarfa lagahu kuma annabi ya isar, walam ya katun minhu bai ɓoye harfan harafi ɗaya ba, wa zalika huwa alƙur'an, shi ne ilimin ƙur'ani. Wa kullum masu ila'an, da duk abin da aka tambaye manzo Allah min ahkamin shari'a na hukunce hukuncen shari'a bai boye komai ba ɗaya kenan wa ilmun akwai wani ilimi hayyarahu Allah Allah ya ba annabi zaɓi in sha'a ballaga huwa in sha'a lam yablughu ya ga dama ya isar da sako ga al'ummar shi in ya ga dama ya boye wa ballaga al-hawas zalika ilm ya isar makebantattun mutane da wannan ilimi wa katamahu anil baqi ne ya boye ga sauran وهو علم الذي يتفوه به المجاذب shine ilimin da majazubai suke suke huruci da shi inda ma ya silmina ila fana ilmahali lokacin da suka zazu da lokacin da majazubai suka sadu da fana'i tsintsa to wannan ilimin ne na uku akwai ilmin ilimi uhiza alaihi al'adu an riƙo alƙawari da annabi bai katami ya ɓoye shi fakatamahu annabi ko ya ɓoye wa huwa ilmu sirri an gane sirrul qadri shine ilimi na sirrin kaddara lam yalughu li ahadin manzon Allah bai isar da shi ga mutum ɗaya ba ballig ma unzila ilik haza muta'alliqun bil qur'ani wa kullu shari'a wannan ya rataye da qur'ani da kowace shari'a aw shay'in su'ila an ko abin da aka tambayi annabi a kansa Allahu ya shi muka minan nas Allah shine wato zai tsare ka an gane daga sharrin mutane ai wa adahu Allah bil isma Allah ya ma annabi alƙawarin tsari fa kana idza atallayl da idan dare ya zo ya kuma bi babi harisun wani security zai tsaya kofar gidan annabi falamma nazala hadil aya da wannan aya ta sauka rufi'a sittar shi aka ɗaukake wannan sutura ɗin min albab a ƙofa wa ƙala sai manzo Allah ce in sarafu in sarafu faqad kafani Allah duk ku juya in sarifu faqad in in sarifu faqad kafani Allah duk ku juya ko ya tafi gida Allah ya, ya isa mini qul ya ahlal kitabi ka gaya musu ka ce ya ku ahlal kitabi lastum ala shay ku ba komai bane a addini min addini mutaddin bi hatta tuqimu tawrata wal injila sai kun tsaye da aiki da wato at-taura da injila wama unzila ilaykum min rabbikum da abin da aka saukar muku daga ubangijin ku bi an ta'amalu bima fi ku aiki da abin da ke ciki wa huwa al-imani bir rasul shine imani da wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika lalle abin da aka saukar ma daga ubangijin ka wala yazidanna wallahi yana ƙara ma kasira minhum mafi yawa daga cikin su ɗigo yanan shishigi wa kufuran da kafirci likufurin biyu saboda sun kafirce da wannan ala ta sai ya rasula karka yi bakin ciki alal qawmil kafir kan mutane kafirai karka damu illam yu'minu bika idan ba su imani da kai ba ai la ta tammu bihim karka kula da su innal ladzina amanu إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون نعم فلا تسأل القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولقد آذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول لما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون آه الله سبحانه وتعالى يتشين الذين آمنوا kaga waɗanda suka yi imani wallazina hadu da wanda suka yi yahudanci wa sabuna da wasu jama'a wanda suke tsaka-tsakiya firkatun minhum sabi'a wannan su ba yahudawa bane su ba nasara bane tsaka-tsakiya suke wannan nasara da su nasara din man amana minhum billahi wanda suka yi imani daga cikin su da Allah wal yawmil akhir da rana ta karshe wa amila saliha suka yi aiki na kirki to Allah ya ce fala khawfun alaihim wannan babu tsoro tare da su Allahum ya zanuna idan an je lahira ba za su yi bakin ciki ba laqad rafa al islamu tafriqatul ansariya lallai musulunci ya riga ya ɗauke rabe-rabe wato na zamani man amana billahi fa kullu mu'minin ihwa innamal mu'minu ihwatun wani bambanci bambanci na zamani kabilanci ne bai launin fata da sauransu wato na ta'assubanci da sauransu duka wannan musulunci ya ɗauke in dai kai wato musulmi ne da fari da ja duk abu ɗaya ne man amana billah wanda yi da Allah fa kullum mumini na ihwa fa kullum mumini na ihwa duk mumini yan uwa ne yan uwan juna ne tunda Allah ma da kansa ya ce innamal mu'minuna ihwa lallai mumini yan uwan juna ne idza kana asluhu yahudiyan aw nasraniyan aw sabiyan aw majusiyan aw aswad aw ahmar aw arabiyan asalin mutum ba yahude ne ko ba nasare ko ba sabi'e ne ko ba majuse ne ko baki ne shi ko ja ko ba larabe fa kullum ahul islam dukkan su yan uwa ne na musulunci bai nahu inda ma na daku tsakanin su lokacin da suka yi huruci bi shahada ta da kalman shahada guda biyu wahum akafa sun zama kinanan juna Allah ya ce laqad hadana bi saqa bani isra'il hakika mun dauko alƙawari da bani isra'il al-imani billah akan imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah wa arsalna ilaihim rusulan sannan mun aiko musu da manzanni kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da manzo ya zo musu imalatawa anfusuhum da abin da zuciyarsu ba shi take so ba min alhaqi na gaskiya kazzabu sai su karyata shi Allah ce fariqan wasu jama'a daga cikin su kazzabu sai su karyata wa fariqan wasu jama'a ma minun daga cikin su ya katuluna sai wato ana kashe su kamar da aka kashe annabi zakariya da yahya an karyata wasu daga cikin annabawa an kuma kashe wasu katalu ka zakariya wa yahya wato sun kashe annabi zakariya da yahya wa ta'bin lura anan biya kataluna da Allah ya ce duna katalu bai ce katalu ba sai ce ya kataluna hikaya haliya ne eh hikaya lil hali maliya ba lil mufasira domin rarrabewa wato ai ba su bane suka yi ya katalu an zo da shi wato ainihin mudari amma dai hikaya wa hikaya ne na hali maliya kamar abin da ya wuce ne amma su ma abin da ya sa aka aka sanya su a cikin sun yarda da aikin kakannin nasu wa hasibu
wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim summa amu wa sammu kasirun minhum wallahu basirun bima ya'malun لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصير na'am wa hasibu alla takuna fitnatun fa ammu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma ammu wa sammu kathirun minhum wallahu basirun bima ya'malun لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنفار آه الله يتي وحسبوا wannan wato ahlul kitabi suna zaton ai Allah ta kuna fitnatun cewa wata azaba ba za ta auku gare su ba azabun bihim ala takzibur rusul wa qatalihim bisa ƙaryata manzanni da suka rika yi da kakkashe manzannin suna zaton sun ci bulus Allah ya ce fa'amu sun makance anil haƙƙi daga barin gaskiya falam yafsuru ba sa gani wasan mu sun makance an istimai daga barin sauraron gaskiya ba sa iya jinta sun mataba Allahu alaihim daga baya suka zo suka tuba Allah ya karɓi tuba su lamma tabu sun ba mu daga baya suka ƙara makancewa wasan mu suka kurunce saniyan nabi kenan asirin minhu mafi- wasu yawa mafi yawa daga cikin su suka wato suka makance suka kurunci wallahu basirin bima yamalun Allah masani ne da abin da suke aikatawa wa ijazihim zai mun sakayya akan shi laqad kafara allazina qalu haqiqa allazina qalu waɗanda suke cewa inna Allahu al-masihu ibn maryam wai Allah shine masihu dan maryam masihu dan maryam shine Allah waɗannan kan haƙiƙa sun yi kafirci inji Allah firqatun minhum wasu yanki daga cikin wato banu isra'ila sun ce masihu dan Allah wato sun ce masihu Allah ne qalu inna Allahu al-masih wa qala al-masihu shi kuma masihu isa dan maryam yace ya bani isra'ila ya ku ya'yan isra'il ubudullaha ku kadaita bauta Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum ubangijinku fa inni abdun wa lastu bi ilahin ni bawa ne ba Allah ba awwalu ma nadaka bihi farkon abin da ya magana da shi yace inni abdullahi atanil kitaba waj'alni nabiyya waj'alni mubarakan aina ma kunt wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya farkon abin da Isa ya magana da shi inni abdullahi dan su gane shi ba dan Allah bane innahu man yushrik billah wanda ya shirka da Allah fil ibadati ga cikin bautan waninsa faqad harrama Allahu alaihi aljanna haqiqa Allah haramta aljanna gare shi wa mawahun nar makomarsa kuma wuta wa ma lizalimin min ansar ba wani mai taimako ga kafirai wanda zai hana a yi musu azaba yamna uhum agar kafaran lazina qalu لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم نعم آه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا أما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم آه الله سبحانه وتعالى يتي حقيقة لقد كفر الذين قالوا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أن سكتي الله قد أكله حقيقة سن كافرتي إن الله firqatun qalu innal alihata salasa wasu yanki daga cikin banu isra'ila suka ce Allah guda uku ne kaji fa Allahu ilahun Allah da kansa Allah ne sannan Isa Allah ne sannan mamansa Maryam Allah ne su ma wasu firka ne daga cikin wato banu Isra'ila Allah ya ce su ma kafirai ne masu cewa Masihu Allah da masu cewa Allah guda uku ne duka kafara wa ma min ilahi illa ilahu wahid Allah ya ce babu wani sarki fa abin bauta da gaskiya an gane sai shi guda daya fa in lam yantahu idan ba su hannu ba amma ya kun daga barin abin da suke faɗa minat tasalisi na ukunta Allah wai wai hidu ba su zo sun kaɗe ta Allah ba laimassan allazina kafaru minhum azabun alimun wata irin azaba mai raɗaɗi wallahi wannan lamul qasim ne ya masannan allazina kafaru za ta taɓa wanda suka yi kafircin nan kana isa alayhi salatu wassalam annabi isa ya kasance lamma rufi'a lokacin da aka ɗaga shi zuwa sama tarakan lazina amanu bihi ya bar waɗanda suka suka yi imani da shi ala dinihi ainihin akan addini shi wahol iman shine imani wani gaskiya eh wahol imani billah wannan isa abada abdullahi wa rasulu isa bawan allah ne manzon allah ne fa kullul kuffar dukkan wato kafirai yuqatilul muslimina suna yaƙi da musulmi fa yansurullahu almuslimina alayhim shi allah ya taimaki musulmi a kansu hatta ara lahum rajulun sai da wani mutum daga cikinsu bayan isa ya wuce wani mutum ya ƙalu lahu wato bilis bilis bilis sunan shi ya zo ya batar da su bani isra'ila bayan isa ya tashi cikinsu wallazi ya samu nahu shine wanda suke kiran shi da suna ebol ebol evol a nan a yanzu ilami na haza suna ce mashi evol evol lamma qatalahum zama lamma qatalahum lokacin da ya yaƙe su zamanin zamani mai tsawo wa jaza anil galaba ya kasa yin rinjaye a kansu to sai bullo musu ta bayan gida azharar islam shi bayyanar da musulunci annahu da halafi dini ya nuna musu kamar yana cikin addininsu da halafi dinihim shi evol din nan sai ya shiga cikin addininsu wasu shahada ya ta kokari hatta waje da shuhura kabira har ya samu wato shahara mai girma wasitan ya samu amo wato an gane wai ana jin shi ko'ina wa ƙabulan da karbuwa inda jami'a wajen kowa da kowa wa yamma min al'ayyam wata rana lamma sallar sub lokacin da suka yi sallar asubahi ƙala lahum sai ya ce musu ana ra'aitu ilaha na ga Allah fa a'a ra'aitu isa nazala ilayya na ga isa ya sauko mini wa auda'ani wa auda'ani sirran ya, ya bani wani ya bani wani sirri an gane otaroku indal amin wanda zan bar shi a wajen wani amintacce daga cikinku wa ana yajibu ala alayya an ataqarraba ila Allah bi nafsi ni ma yana so in kusanta zuwa ga Allah bi nafsi da kaina in kusanta zuwa ga Allah bi nafsi da kaina an gane bada a salasa sai kira mutum uku akwai wani mutum ismuhu yaqubu an gane sunan shi yaqubu wa rajulun ismuhu malikan malkan da wani kuma sunan shi malkan wa rajulun ismuhu nasdur da wani kuma sunan shi nasdur halabi yaquba sai ya, ya, ware da da yaqubun guda mutum uku ya samu wato da yaqubu da malkan da nasdur ta sai ware da, da, yaqubu ƙala lahu sai ce alimta ka san anni da haltu fi diniku na shigo addinin ku mutakhiran da ƙarshe amma wasa baqatukum jami'an na tsere muku ku duka yace na'am haka ne zalika lisirin alamtu saboda wani sirri da ni na sani wa anta la kai ko baka sani ba wa ma dumta lam ta ta gida hada fala fala tan tafi bi hada din muddin baka sa wannan abu a zuciyarka baka kawo shi aƙidar ka ba ba za ka yi amfani da wannan addini ba ƙala lahu ya ce wa ma zalika ya ce wani aƙida ne ƙala lahu ya ce al'ilahu wa isa alaihi salatu allahu shi ne isa kaga isan nan shi ne wa allah kana na zalabi nafsi ya sauko da kanshi ne waraja ila malakuti ya koma zuwa sarauta shi yanzu mallam ya taƙi anna isa huwa allahu lam yantafi bi hadadi duk wanda bai aƙida bai ƙudurce cewa isa ne allah ba ba zai amfani da wannan addini ba abadan hatta da hala hada fi qalbihi har sai da ya shigar da wannan ainihin har sai ya shigar da wannan aqida a cikin zuciyar shi falamma alima annahu qabila min da ya gane yaqub din ya karbi wannan sako nashi qala lahu ittaje ila hada aljiha sai ce to kai nan wajen wa'azan nasa kai ta mutane wa'azi wa da umum kai ta kiransu ila hada alaqida zuwa ga wannan aqida sai kyale shi ya gama da wannan wa halaji malkan sai zo ya keɓe kuma da malkan wa ƙala lahu sai ce da haltu fi dinikum mata akhiran ka san na shiga addinin ku da ƙarshe amma wasa baƙatukun na tsere muku an gane jami'an baki ɗaya bi sababil aqida dalilin wannan aqida allati hiya hiya allati nafa'ani Allahu biha shine wadda Allah ya amfanar da ni da ita wa ma dumta lam ta'lam hada mudun ka da baka san wannan aqida ba la tantafi abadan ba za ka amfani da wato wannan addini ba har abada ƙala ya ce wa matar aqida ya ce wace aqida ce ƙala ya ce al'ilahu salasa allah guda uku ne isa allah ummuhu wasa allah wallahu Allah Allah Allah Isa Allah uwarsa Allah Salisu salasa kenan Allah ma kabila minu da ya karba daga wajensa shi ma arsalahu sai ya tura shi ila jihatan uhura zuwa wata jiha shi ma yace da unna sai ta kira mutane ila tilkal aqida zuwa wannan aqida waja nasur sai zo wato sai nasur ya zo fadawa ya kira shi ailan wa qala lahu sai ce alimta shine na ukun su kenan yace alimta ka san anni da khaltu fi dinikum jadidan na shigo addinin ku sabo sabo wasa baqatukum jami'an amma don na tsere muku la ni alama aqidatin lam man lam ya'limha na san wata aqida wanda bai santa ba la yan tafi bi hada din ba zai amfani da wannan addini ba tilkal aqida ma hiya wannan aqida wace aqida ce ce hiya anna isa waladul lillah tabaraka isa da ne na Allah falan ma kabila min shi ma da ya karbi wannan ba asahu da'iyan ila jihatin salisa an gane ko shi ya aike shi wato ita kira zuwa ga Allah a wani bangare wanta harahuwa an gane aduwin lahi katala nafsu sannan ya zauna shi kuma ya kashe kansa shi wannan bakiyin Allah wa bakiyar tilkal firaq wannan wannan jama'a suka wanzu a rarrabe ya da'una ila hadil aqaid suna kira mutane zuwa wannan aqidoji ila yaumina haza har ya zuwa yau dinnan wal firqatu rabi'a jama'an nan ta hudu allati bakiyar ala aqidati isa ita ce wata wanzu akan aqidan isa ita ce isra'iliya din wa humul lazina amanu sune wanda suka yi imani bi annallaha wahidun cewa Allah guda ɗaya ne wa Isa Abdullahi wa Rasulu sannan Isa bawan Allah ne manzon Allah kada minhun najashi kullum aka yi wannan zaka ji Allah yana buga misali da najashi sarkin Habasha yana cikin su fali haza don haka lamma ballaga wal qur'an lokacin da qur'ani ya isa mashi amana bin nabi sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqahu ya gasganta annabi la annahu wafaqa domin ya dace da ma kana tarakum Isa alaihi salam ya dace da abin da Isa ya bar musu fa ilam yantahu amma yaqulun Allah ce idan ba su hannu daga abin da suke faɗa ba laimassan allazina kafaru minhu azabun alimun wata irin azaba mai raɗaɗi za ta samu waɗanda wato suka yi kafirci daga cikin su afala ya tubuna
afala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا ينفقون نعم أفلا يتوبون شنو نعم آه afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim al masih ibn maryama illa rasulun qad halat min qablihi ar-rusul wa ummuhu sadiqatun kana yakulani ta'am unzur kayfa nubayyin lahum al-aya kayfa nubayyin lahum al-aya thumma anzur anna yufakun Allah subhanahu wataala yace haba waɗannan mutane afala yatubuna ila Allah in za su tuba zuwa ga Allah ba eh wa yastaghfiruna su bi da gafara Allah bi ma qalu ga barin abin da suke faɗa wannan istibhamu tawbihin ne eh istibham ne wato na qurs da lamarin su nazari wallahu ghafurur liman taba Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba rahimun mai jin kai bihi da shi mal masihu ni maryam lalle masihu dan maryam bai zan ba illa rasulun face shi manzo ne kada halal min qabli rusul wanda manzani suka shuda gabanin sa wa huwa yamli mislahun shi ma zai shuda kamar da suka shuda walaysa bi ilahin shi ba Allah bane kama za a mu kamar da suke riyawa wa illa idan ka da Allah ne lamma mala'ida bai ta yi lahira ba wa ummuhu sadiqatun kuma uwarsa siddiqiya ce mubaligatan fi sidqi isa matuƙa wajen gasgantawa kana ya kula ni da'am duka suna cin abinci ka gairi ma kamar da kowa ke ci min alhayawan cikin dabbobi man kana kazali wanda ya zama irin haka la yakunu ilahan ba zai zama Allah ba litarakibu domin tarkibinsa wal ufi da rauninsa wa ma yashu minhu min al da abin da ke faruwa gare shi na bawali wal gha'id da bayan gida Allah ya ce unzur ku duba ku gani kaifa eh wato kaifa nu bayani lahum al-aya yaya muke masu bayanin ayoyi kaifa bayan Allah hadaniyati ya Allah yake bayanin wahadaniyarsa bi qawlihi kana ya kula da da'am da Allah ya ce man akala da'am la budda an ya tagawwa duk wanda ya ci abinci ba maka zai bayan gida wa hadha la yakun ila yaliqu bi janibillah tabaraka wa ta'ala bayan gida kawai bai dace da janibin Allah ba cin abincin ma Allah bai ci bare ya bayan gida unzur ka duba a gani kaifa nubayyana lahum aya yaya muke bayanin awi gare sun manzur sannan ƙara duba gani ya rasulullah anna yufakun ina ne aka juyar da su daga barin gaskiya yusrafuna anil anil haq aka juyar da su daga barin gaskiya ba qiyamul burhan tare da tsayawan ainihin dalilai sadaqallahu alazim alhamdulillah kurakurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah kiya mai kiya imanin mu Allah kiya mutuncin mu ya kiya kasan mu ya kiya jama'an mu alhorma annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dauki nan wannan karatu Allah ya saka mashi da alheri Allah biya bukatunsa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh